إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحدي حدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin nurul huda da yake wannan gari mai albarka na arlit a wannan rana ta litinin wacce ta daidai da ranar talatin ga watan shawwal ko ɗaya ga watan zulfada dai ban sani ba wanda ya daidai da ranar 28 ga watan hudu 2025 miladiya don ci gaba da karatunmu na waiwaye wanda a wannan rana muna karatu a cikin littattafai na aƙida wanda littafin da muke cikin karatunsa a halin yanzu shine sharhu aqidatul wasitiyya na ash-shaykh al-allama Muhammad bin Salih al-Usaymin alaihi rahmatullah wanda sharhi ne na littafin al-aqidatul wasitiyya na Sheikh islam Ibn Taymiyyah wannan shine zai zama majalisi na goma sha hudu cikin jerin karatuka muna wannan littafi muna kan gabar da malamai masu sharhi suka yi mata take da alqawaidul asasiyya fil imani bi asma'illahi wa sifatihi qa'idodi na asali na tushe a wajen imani da sunayen Allah da kuma sifofinsa wanda a gaban farko malam yace min al-imani billahi al'imanu bima wasafa bihi nafsahu yana daga cikin imani da Allah shine yin imani da abinda Allah ya sifata kansa da shi to wannan gabar sai ajje mata mabahis har guda shida a darasinmu na ƙarshe mun karanta mabhasin ƙarshe wanda shine mabhasi na shida akwai wata gaba da ta rage mana a cikin wannan mabhasin مبحث النشدة شين أن الأقل لا مدخل له في باب الأسماء والصفات فتحنك لي با يد مشيقة أتكن باب سونا يد سفوفي دومن سونا ين الله دا سفوفين الله wajen tabbatar da su ko kore su wannan ana dogara ne akan nassi da aka samu na alkur'ani ko sunna hankulan mu ba su isa su yi hukunci akan Allah ba subhanahu wata'ala don haka idan muna son mu san sunayen Allah da sifofinsa to sai mun koma nassi nassi na alkur'ani da sunna ingantacciya sabanin wasu daga cikin aqidu da suka fandare irin aqidar ash'ariyya mu'tazila jahamiyya da sauransu wanda suke yin ta'tili wanda suka mayar da hanyar da ake bi don tabbatar da sifofin Allah ko kore su shine hankali to wanda wannan kuskure ne hankalinka tauyayye ne kamar yadda duk wata sifa ta dan adam sifa ce tauyayya kuma zaka samu sifa ce da take da iyaka ganinka yana da iyaka jinka yana da iyaka to haka ma hankalinka yana da iyaka ba komai kake gani ba ba komai kake ji ba to haka hankalinka ba komai ya isa ya fa'inta ko ya gane ko ya sani ba musamman abin da yake da alaka da ubangiji subhanahu wataala sai dai mu jira shi ubangijin da kansa ya bayyana mana ya ce ga yadda yake sai mu tabbatar ko ya kore wa kansa ya ce baya da kaza sai mu kore ko kuma manzansa ya tabbatar ko ya kore to wannan shine abin da muka tattauna a kansa to sai zo can gabar da muka tsaya wanda tambaya ce yace su'alun wata tambaya hal kullu ma huwa kamalun fina yakunu kamalan fi haqqillah mun ce dai a dunkule ana tabbatarwa Allah sifofi na kamala saboda hankali yana fahimtar wannan sannan a dunkule ana korewa Allah sifofi na tawaya saboda hankali ya yarda da wannan a dunkule hankali yana iya yin wannan amma bi tafsil filla filla ba zai iya tabbatarwa Allah wata sifa ba mufassala ko kuma ya kore masa amma a dunkule yana iya cewa Allah mai kaza ne ya sifata shi da sifofi na na kamala sannan ya kore masa sifofi na tawaya to amma matsalar da za a iya samu zai iya tunanin abu kaza kamala ne amma kuma ashe ba kamala ba ne zai iya tunanin abu kaza tawaya ne in mun jingina wa Allah abu kaza tawaya ne alhali kuma ba tawaya ba ne shi yasa aka ce karka dogara da hankali to wannan tambayar ita za ta fayyace mana komai da komai ya ce hal kullu ma huwa kamalun fina shi dukkan abin da yake kamala ne a tattare da mu ya kunu kamalan fi haƙƙillah shi ma wannan kuma dole zai zamo kamala ne a haƙƙin Allah wa hal kullu ma huwa naqsun fina ya kunu naqsan fi haƙƙillah kuma tambaya shin duk abin da yake tawaya ne a tattare da mu zai iya zama tawaya a cikin haƙƙin Allah aljawabu amsar wannan tambayar shine la ba haka bane li'anna al-miqyasa fil kamali wan naqsi laisa bi itibari ma yudafu lil insan saboda ma'auni wajen tabbatar da kamala ko tawaya baya tattare da lura da abin da aka raba wa dan adam ba abin da aka raba wa dan adam bane zamu kalla idan mun ga kamala ne a tare da dan adam sai mu tabbatar wa Allah shi sannan mu kalli dan adam duk wani abu da yake tawaya ne a tattare da shi sai mu kore wa Allah a ba haka za a yi ba ba haka za a yi ba me yasa li zuhuril farqi bainal khaliqi wal makhluq saboda bayyanar bambanci da yake tsakanin mahalicci da kuma halitta saboda bayyanar bambanci mahalicci daban halitta daban shi Allah baya kama da halittarsa ko ta kowane bangare to tunda akwai wannan bambancin to ba duk abin da yake kamala ga dan adam bane zai zama kamala ga Allah ba duk abin da yake tawaya ga dan adam bane zai zamo tawaya ga Allah subhanahu wataala yace lakin bi itibari sifati min haythu hiya hiya sifa fa kullu sifati fa kullu sifati kamali fa hiya sabitatu lillahi subhanahu wataala yace amma ta hanyar lura da sifa min haythu hiya sifa ta bangaren cewa ita sifa ce ba tare da an lura da wa aka danganawa ba kawai kasancewarta sifa to fa kullu sifati kamali duk wata sifa ta kamala a matsayinta na sifa sifa ce ta kamala fahiya sabitatun lillahi subhanahu wata'ala to wannan sifar tabbatacciya ce ga Allah haka kuma duk wata sifa a matsayinta na sifa karan kanta sifa ce ta tawaya to ana korewa Allah ita wannan ba sai ka jira nasi ba a hankalci kawai kake fahimtar haka fal aklu والشرب بالنسبة للخالق نقص صفة تشي دشا إن أن دنغنتا دا, دا مهلتي wanda shine Allah za ka samu tawaya ne idan aka danganta wa Allah ci aka ce Allah yana ci ko yana sha wannan tawaya ne a tattare da shi tunda in zai ci ya sha to kuma zai bukaci je biya bukata ya yi tsugunno ya yi kaza ya yi kaza a wannan tawaya ne amma shi dan adam fa shi kamala ne tare da shi mai yasa ci da sha ya zamo tawaya a tattare da Allah subhanahu wata'ala yace li anna sababahuma alhaja saboda sababin da yake janyo a ci ko a sha bukata ne zaka shiga bukata ne dole sai ka ci zaka shiga bukata ne dole sai ka sha sannan ka fita daga wannan bukata ta yunwa ko kishirwa da bukatar ci gaba da rayuwa dole sai ka ci ka sha in kana da bukatar ka ci gaba da rayuwa wallahu ta'ala ganiyun amma siwa amma Allah subhanahu wata'ala wadatacce ne mawadaci ne daga dukkan wani abu da ba shi ba bai bukatar ci bai bukatar sha wanda zai inganta masa rayuwa ko ya sa shi ya ci gaba da rayuwa ko ya fita daga bukatar yunwa ko kishirwa Allah bai da bukatar wannan lakin huma bin nisbati lil makhluqi kamal kamalu amma wa'annan sifofi guda biyu ci da sha in an dangata da dan adam zaka samu kamala ne a ce dan adam yana ci yana sha kamala ne wannan ولهذا شيء سما إذا كان الإنسان لا يأكل فلا بد أن يكون عليلا بمر بمرض أو نحوه إذا أكسام آدم بايا شيء أكتش بايا شيء أبنشي to ba makawa zai kasance wannan ɗan adam ɗin yana fama da wata cuta ne ta rashin lafiya ko wani abu da ya kama da haka a ce ai baya ci ko asibiti aka je aka samu aka ce ai abinci ma baya ci to sai a fara jin tsoro ai baya ma cin abinci baya ci baya sha yana nan dai a kwance dai to kaga wannan akwai tawaya kenan akwai tsananin rashin lafiya yace haza naqsun kaga wannan tawaya ne a ce dan adam baya ci inda ba wasu wata abin nan wasu wasu shehunan ƙarya da za su fito su ce su karamansu ba sa ci ba sa sha sai su kwana uku musu ci musu sha ba an taɓa samun irin wani da ya zo can wajenmu can garinmu aka ce sharifi ne irin ake sharifi na wani da jaffata ne ban sani ba buzu ne ko balarabe oho amma dai jaffata ne to sai ya zo aka ce sharifi ne daman suna zuwa su ɗanyi kwanaki ana tara musu kuɗi ana tara musu kuɗi a ƙauyuka aka ce sharifi ne amma in an kawo abinci sai ci a shi ba su ci abinci sai a yau abinci a kawo ci a su ba su cin abinci kwana uku ba ko bai ci abinci ba amma kuma sai ya ɗauki buta sai ya zagaya kuma sai ya ɗauki buta sai ya zagaya amma kuma kwana uku bai ci abinci ba to sai aka sami irin yan kankan bannan ya shigo da sauri fitsari ya koro shi kawai sai ya wurci butan sharifi ya shiga ban ɗaki fitsari a yana karkatowa ga gari garin rogo wannan ya sha lahada a jike hadda ma yar gujiya-gujiya a ciki hadda gyaɗa-gyaɗa a ciki an jika gari an hada da lahada ya sha lahada ya jika da gyaɗa kaga ai karshen karshen abinci kenan mai rai lahada da garin rogo ya sha gyada ga sukari yana ɗurowa sai ya cika hannun shi da gari to to ai da ya dawo da butan nan sharihi ba san yadda aka yi ba sai ya bar gari dole kayan a dawo da sahi ya gudu to kaga akwai irin wannan na ƙarya din ce baya ci baya sha amma kuma ƙarya yake akwai dubara da yake amma in ba haka ba dan adam baya ci baya sha ai babu babu kamala wannan tawaya ne wannan bin nisbati lil khaliq naqsun bacci in an danganta da halitta abin nan da mahalicci wanda shine Allah wannan tawaya ne shi yasa Allah ya korewa kansa bacci yace la ta'khuzuhu sinatun wala naw ya korewa kansa bacci ya an danganta bacci da da mahalicci wannan tawaya ne saboda menene tawaya shi ma bukata ce take jawo shi bukata ce jiki ne yake son yayi bacci dan ya huta kaza kaza kaza kaza amma walil makhluqi kamalu amma tattare da tattare da halitta bacci kamala ne idan aka ce mutum baya bacci to kaga yana tare da wani rashin lafiya ne ke cewa ne baya bacci to shikenan baya da lafiya fazahar alfarku to kaga sai bambanci ya bayyana sai a nan bambanci sai ya bayyana cewa ba kowace sifa bace da take zama ta kamala a tattare da halitta take zama ta kamala a tare da mahalicci haka ba dukkan sifar da take zama ta tawaya a tare da halitta bane take zama ta tawaya a tare da mahalicci sai ba da misali ce at-takabburu kamalul lil khaliq at-takabbur at-takabbur shine ji da girma da isa wannan kamalun ne lil khaliq wannan kamala ne ga Allah subhanahu wataala shi yasa ake ce masa almutakabbiru an gane kamala ne amma wa naqsun lil makhluq tawaya ne ga halitta a ce maka mutakabbirun a hada da jabbar amma shi Allah ya ce mishi almutakabbir aljabbar haka ne amma kai in aka ce maka almutakabbirul jabbar ko aka ce hadha mutakabbirun jabbar ha to kaga an kai karshe wajen wulakanta ka shi kuma yan aka gaya wa Allah an kai ƙarshe wajen yaban shi to kaga akwai bambanci ke li'annahu la yatimmu al-jalalu wal azmatu illa bit takabbur saboda girma da daukaka baya cika sai tare da takabburi shine ji da isa da kuma girma hatta takuna saitaratu kamila domin saitara wato karfin mamayewa ya zamo cikakke sai da takabburi ne shine mutum zai iya mamaye kowa ya zamo mallakar sa karkashinsa an fahimta mutumin da baya da takabburi ba bai zama mutakabbir ba in an danganta da dan adam ya zama baya da wani girma baya da wani girma baya da wani matsayi to kaga ba zai iya janyo mutane karkashinsa su riƙe masa biyayya ba mun fahimta ko sarki ne gwargwadai da sarautarsa take da ƙarfi da gwargwadon yadda zai samu mabiya kuma ya rika sarrafa su to shi Allah subhanahu wataala shine sarkin komai da kowa shi da ubangijin komai da kowa kuma shi mahalicin su ne gaba daya to shi yasa yake da wannan sifa ta at-takabbur ake kiransa al-mutakabbir wala ahada yunadhi'uhu shi Allah ba wani da yake jayayya da shi a tattare da wannan sifar ولهذا توعد الله تعالى من ينازئه الكبرياء shi yasa Allah yayi alƙawarin azaba ga duk wanda yake jayayya da shi akan wannan sifa ta ta girma wal azma da wannan sifa ta al azma qala yace man naza'ani wahidan minhuma azabtuhu duk wanda ya jayayya da ni da ɗaya daga cikin su to zan azabtar da shi hadisi yana muslim da lamba ta 2620 ya kawo kwatankwacin sa hadisi abi sa'id al-khudri da abi huraira yana cewa al-izzu abinna izaruhu wal kibriya'u rida'uhu faman naza'ani azabtu yana cewa izza wato shine izar kamar misali zani da mutum yake daurawa wal kibriya rida'uhu shi kuma al kibriya shine rida' misali in an danganta da ɗan adam kamar mayafi da kake yafawa shine rida'inka amma shi na Allah ba a san yaya yake ba izar din Allah ba ka san yanda yake ba rida na Allah ba a san yadda yake ba sai ce to faman naza'ani azabtuhu duk wanda ya jayayya da ni game da wa'annan sifofin guda biyu yace sai ya zamo shi ma azim kamar Allah ko ya zama mutakabbir to Allah ya ce zan azabtar da shi shi yasa Allah ya ce من تواضع لله رفعه الله ومن تكبر وضعه الله duk wanda ya kaskantar da kai ga Allah Allah zai ɗaukaka shi wanda kuma ya nuna girman kai to Allah zai kaskanta shi to kaga sifar girma ga Allah mecece kamala amma game da ɗan adam ta zamo ta zamo tawaya girma na ji da isa falmuhim abinda yake mai muhimmanci dai anan annahu laysa kullu kamalin fil makhluqi yakunu kamalan fil khaliq ba kowace kamala bane ba kowane kamala bane a tattare da halitta yake zama kamala a tattare da mahalicci wala kullu naqsin fil makhluqi yakunu naqsan fil khaliq haka ba kowane tawaya bane a tattare da halitta yake zama tawaya a tattare da mahalicci idza kana al kamalu aw an naqsu i'tibaran i'tibariyan idza kana al kamalu aw an naqsu i'tibariyan idan kamalar ko tawayar ta zama abin lura idan ta kasance abin lura ce to ba kowace take zama wadda aka jingina wa adam take zama kamala ga Allah hazihi sittatu mabahis yace wa'annan mabahis ne guda shida tahta qawlihi duk mun same su ne karkashin fadin Allah bima wasafa bihi karkashin fadin malam ibnu taymiya bima wasafa bihi nafsahu al-imanu wato imani shine wato abin nan al'imanu bima wasafa bima wasafa bihi nafsahu imani da abin da Allah ya sifata kansa da shi wa kulluha mabahisu hamma wa dukkan su zaka ga mabahisi ne masu muhimmanci wa qaddamnaha bayna yaday al-aqida mun gabatar da su a gaban bayanin aqida da zai zo nan gaba li'annahu sayanbani alaiha saboda bayanin aqidar zai ginu akan wa'annan mabahis guda shidan ne la'annahu sayanbani alaiha ma yati duk abin da zai zo nan gaba to za a gina shi ne akan wa'annan mabahis din guda shida insha Allah ta'ala kana wa'annan mabahis din mu rike su da kyau zaka ga suna ana waiwayo su ana magana akan su sai gaba ta gaba qauluhu wa bima wasafa bihi rasuluhu al-iman bima wasafa bihi rasuluhu da kuma yin imani da abinda manzansa ya sifata shi da shi dole ka yi imani da abin da manzon Allah ya sifata Allah da shi ya ce wa wasfu rasulillahi salasalama da rabbihi yanqasimu ila salasati aqsam ce sifatawar manzan Allah salasalama zuwa ga ubangijinsa yana kasuwa gida uku yadda manzan Allah yake sifata ubangijinsa yana kasuwa gida uku imma bil qawli ko dai ya sifata shi ta hanyar faɗa da baki ya ce ga yadda Allah yake aw bil fi'li ko ya sifata shi ta hanyar aiki aw bil iqrar ko ya sifata shi ta hanyar ikirari wani ya ambata masa wata sifa shi kuma ya tabbatar kawai na hanyoyi guda uku manzan Allah yake tabbatarwa Allah sifofi da kuma wajibi ne mu yi imani da waɗannan sifofin wanda manzan Allah ya tabbatar alif amma alƙaulu ya ce amma abin da ya shafi alƙaulu yadda manzan Allah yake tabbatarwa Allah sifa ta hanyar magana fa kathirun wannan yana da yawa ita ce hanya mafi yawa mislu misalin rabbun allahu alladhi fi sama ubangijinmu shine allah wanda yake sama rabbun allahu alladhi fi sama wanda yake sama ya sifata shi da kasancewarsa a sama taqaddasa smuka taqaddasa smuka sunanka ya tsarkaka amruka fi sama al'amarinka yana sama amruka fi sama'i wal ardi al'amarinka kuma yana sama da ƙasa da wani hadisi yana da rauni ina tsammani yana da rauni ga lamba ne ce da'ifun rawahu abu daud abu daud ya rawaito shi ga lamba ta 3892 wa da'afahu al-albani al-allamatu al-albani rahimahullahu ta'ala fi da'ifi sunan abi daud albani ya da'afa shi a da'ifi sunan abi daud da lamba ta 839 wa qawluhu fi yaminihi da kuma fadar manzon Allah a cikin rantsuwarsa idan zai yi rantsuwa yakan ce la wa muqallibal qulub wa abinna wa muqallibil qulub la wa muqallibil qulub ce a'a ina rantsuwa da mai jujjuya zakata ce a'a ina rantsuwa da mai jujjuya zakata sai ya sifata wannan sai ya sifata Allah da mai mai jujjuya zakata wannan hadisin sahihi ne na Bukhari Abu Dawud Tirmidhi Nasa'i Ahmad imamu malik sun faɗi a cikin muwadda wannan malaman duka sun fitar da shi to kaga wannan hanyar da hanya ta farko kenan da manzo Allah yake tabbatarwa Allah sifa ta hanyar faɗa da baki wannan kuma suna nan da yawa ba na biyu wa ammal fi'lu yadda yake tabbatar masa sifa ta hanyar aiki kuwa fa huwa aqallu min alqawli wannan yafi kadan fiye da yadda ake yake sifata shi da magana yadda yake sifata shi a aikace ya fi zama kaɗan misalu isharatihi ila sama misalin sa kamar ishara da manzan Allah ya zuwa sama yastashhidu Allah ala iqrari ummatihi bil balagh yana kafawa Allah shaida akan iqrarin al'ummarsa da cewa ya isar yana neman Allah ya masa shaida yana neman shaidar ubangiji Allah ya masa shaida akan ikirarin da al'ummarsa suka yi cewa ya isar musu da sako wa hadha fi hajjatil wada fi arafa wannan kuma ya faru a hajjin bankwana a arfa khataban nasa manzo Allah yau mutane hudu ba wa qala yace ala hal ballaqtu bayan ya kare sai yace ku saurara shin na isar qalu na'am suka ce eh salasa marrati suka faɗi haka har so uku qala sai yace allahumma mashhad sai nuna yatsansa sama ya ce allahun mashhad ya allah ka shaida ya rufa'u isba'ahu ila sama yana mai daga yatsunsa zuwa sama wa yankutuha ila nasi kuma yana ishara da ita zuwa ga mutane in ya daga sama sai ya ishara zuwa ga mutane hadisin yana muslim muslim ya fitar da shi haka imamu darumi duka sun fitar da shi ya ce farafu usbu'ihi ila sama هذا وصف الله تعالى بالعلو على طريق الفعل daga yatsansa da yayi zuwa sama kaga wannan sifata Allah ne da daukaka an tariqil fi'li ta hanyar aiki yana sifata Allah da daukaka ta hanyar aiki saboda yayi ishara da yatsansa zuwa sama waja'ahu rajulun wa huwa wa huwa yaktubu an-nasa yawm al-jum'ah wani mutum ya zo masa ya samu manzo Allah yana wa mutane hudu ba a ranar juma'a qala yace ya rasulullah ya manzan Allah halakatil amwalu ki dukiyoyi fa sun hallaka da sauran abubuwa da ya faɗa da ya ƙare farafa a yadaihi sai manzan Allah ya daga hannayensa sama hadisin ya abin nan ya gabata a karatun da muka yi a baya sai ya daga hannayensa sama wa hadha aidan wasfun lillahi bil ulwi an tariq al fi'li wannan shi ma sifata Allah ne da daukaka amma ta hanyar aiki wa ghairu zalik min al ahadis da wani wannan na hadisai da ake da su suna nan da yawa allati fiha fi'lun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wanda a cikin su akwai aikin manzon Allah idza zakara sifatan min sifatillah idan ya ambaci wata sifa daga cikin sifofin Allah wa ahyanan yazkuru yazkuru rasulu sallallahu alaihi wasallam as-sifata min sifatillahi bil qawli wa yu'akkiduha bil fi'l yace wasu lokutan ma annabi yakan ambaci wata sifa daga cikin sifofin Allah ta hanyar fada sannan kuma ya tabbatar da ita ta hanyar aiki ya fada da bakinsa sannan kuma ya tabbatar da aikinsa wadhalika hina ma tala qawluhu sallallahu alaihi wasallam wannan ya faru lokacin da ya karanta fadin Allah inna Allah kana sami'an basira lalle Allah ya kasance mai ji ne mai gani a suratul nisa aya ta 58 fa wada ibhamahu ala uznayhi al-yumna wallati taliha ala aynayhi sai ya dora babban yatsansa ala uznihi ba uznihi ba ala uznihi akan kunnansa guda daya kunnansa aljumna ta dama babban yatsansa sai ya dora shi akan akan me akan kunnansa na dama wallati taliha wacce take bi wa babban yatsan ala ainihi sai dora akan idansa hannun yatsan dama yana kan kunnansa manuniya abin nan yatsa babban yatsa yana kan kunnansa manuniya kuma tana kan idansa haka sai nuna inna Allah kana sami'an basira sai ishara da hannunsa wannan ya tabbata ga lambar hadisin nan a ƙasa ya ce rawahu abu daud abu daud ya rubuto shi da lamba ta 4728 wa sahahul allama al-albani rahimahullah albani ya inganta shi fi qissatil masih dajjal a shafi na 64 haka abu daud ya kawo shi a juzu'i na biyu shafi na 277 da kuma 278 haka ibn huzaima a cikin at-tauhid shafi na 31 al-hakim a juz'in farko shafi na 24 al-baihaqi a cikin al-asma wa sifat shafi na 178 ibn manda shi ma a cikin juz'i na biyu shafi na 82 wa qala ibn manda yace rawahu abu ma'shar al-maqburi an abi huraira sannan yace wa rawahu ibn lahi'a ibn lahi'a ma ya rawaice shi an yazid bin abi habib an abil an abil khair abul khair din sunansa marsad bin abdullah shi kuma daga uquba bin amir wa ruya anil hasan bin sauban kuma an ruwaito shi daga al hasan bin sauban an abil khair daga abil khair an uquba bin amir nahwahu an ruwaito irinsa kwatankwacin sa qultu mai tahqiqi yace wa isnadu mai abin nan mai wanda yake tahqiqin littafin yace wa isnaduhu wa isnadu hadisi abi hurairah sahihun isnadin hadisin abi huraira sahihi ne ala sharti muslim ya inganta akan sharadin muslim wa kaza qala al hakim wa zahabi wal hafiz haka imam al hakim ya faɗa imam al zahabi al hafiz ibn hajar ya faɗi wannan a juz'i na 13 shafi na 318 wa qad allalahu al kautsari sai dai malam kautsari ya illata hadisin fi ta'liqihi ala al asma akan ta'liqi da yayi wa sunaye al asma biduni hujja ba tare da wata hujja ba ka'adatihi kamar dai al'adar safi a hadisin sifat a cikin hadisan sifofi shi da ya ga hadisin sifofi sosai ya soke shi wadda ita ce al'adarsa kenan ba za a lura da mai sukar da yawa hadisin ba to kaga a cikin hadisin manzo Allah ya tabbatar da sifa ta hanyar fada kuma yayi ishara da hannunsa wato dan ya dan ya akkada wa hadha aidan wasfun lillahi bil ulu nan ne ko بالعلو على طريق الفعل قara mini za ka yi ko ɗauke ta wa shiken da ɗan saura ne na so in kabar min abina wa haza aidan wasfun lillahi bil ulu wannan shi ma sifata Allah ne da ɗaukaka a'a ba wannan na yi tsallake na koma baya na ga gurin shikenan wa haza isbatun lissam'i wal basar bil qawli wal fi'l kaga wannan tabbatarwa ne ga ji cewa Allah yana ji da kuma gani cewa Allah yana gani bil qawli ta hanyar fada wal fi'li da kuma aiki wa hina idhin to a wannan lokacin na qulu sai mu ce inna isbatar rasuli sallallahu alaihi wasallam lis sifati lallai tabbatar wadda manzon Allah yake yi wa sifofi yakunu bil qawli yana kasancewa ta hanyar fada wa yakunu bil fi'li kuma yana kasancewa ta hanyar aiki mujtami abinda mujtami'aini wa munfaridaini su a wato a haɗe su su biyu haka kuma a rarrabe wani lokacin ya haɗa su wani lokacin kuma ya rarraba su sai harafi harful jim amma al-iqrar amma tabbatar wadda manzo Allah yake wa sifofin Allah ta hanyar iqrari fa huwa qalilun bin nisbati lima qablahu shi wannan yafi zama kadan in an danganta da abin da ya gabata mislu iqrarihi al-jariya misalin sa kamar ikirarin da yawa bai wannan allaci sa'alaha wacce ana so za a yanta ta to sai ake so a gwada ta a gani mumina ce ko ba mumina bace ba to sai ya tambaye ta yace mata aina Allah a ina Allah yake qalat fis sama tace Allah yana sama fa aqarraha sai ya tabbatar da ita wa qala atiqha yace wa mai son ya yanta ta din yanta ta fa innaha mu'mina hadisin yana muslim abu dawud nasa'i ahmad imamu malik a cikin waɗanda sun fitar da shi wa ke ikirarihi alhabra min al-yahud kamar kuma ikirarin da ya yi a kan wani abin da wani babban malami daga cikin yahudawa daga cikin malaman yahudawa ya faɗa alladhi ja'a wanda ya zo wajen manzon Allah wa qala lir rasul sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna najidu anna Allah yaj'alu as-samawati ala isba'in wal ardina ala isba'in والثرى على إصبعين إلى آخر الحديث yace mu mun samu a rubuce a cikin littattafanmu cewa Allah yana sanya sammai Allah zai sanya sammai gaba ɗayansu guda bakwai akan yatsa ɗaya wal ardina ala isba kasai gaba ɗaya kuma ya tsora su akan yatsa ɗaya wathara ita kuma turbaya wannan ƙasa ɗin ala isba ya ɗora ta ita ma akan yatsa ɗaya ila akhirin hadisi kai har zuwa dai karshen hadisi da ya gama faɗa fa dhahikan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tasdiqan liqawli sai manzo Allah yayi dariya saboda gaskatawa ga fadar wannan bai yahuda wa hadha iqrar kaga wannan iqrari ne hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim kaga wannan iqrari ne game da abin da bai yahudan ya faɗa idza qala qa'ilun idan mai tambaya yayi tambaya yace ma wajhu wujubil imani bima wasafa bima wasafa ar-rasul bihi rabbahu menene fuskar wajibcin imani da abinda manzon Allah ya sifata ubangijinsa da shi menene a ina muka samu dalili na cewa wajibi ne idan manzon Allah ya tabbatar wa Allah sifa dole mu ma mu tabbatar a ina muka samu dalili aw ma daliluhu ko kuma ya tambaye ka menene dalilin wannan naqulu sai mu ce daliluhu qawluhu ta'ala dalilinsa shine fadin Allah ta'ala ya ayyuhal ladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl a suratul nisa aya ta 136 yace ya ku masu imani ku yi imani da abinda ku yi imani da Allah ku yi imani da manzon Allah ya ku masu imani aminu ana ma'ana ku tabbata akan imaninku da Allah da manzansa ba ana nufin yanzu za su yi imani ba na ana nufin tajdidul iman wa tashihuhu la ta'sisi la ta'sisu ba wai su assasa imanin ba ake nufi da ba su da imanin yanzu su yi imani da ma masu imani ne to da ya kira su da ya ayyuhal ladina amanu sannan ya ce musu aminu billah mana ku tabbata akan imanin ku da Allah wa rasulihi da manzansa wal kitabin lazi nazzala da kuma imani da littafin nan da ya saukar ya saukar da shi ala rasulihi akan manzansa wal kitabin lazi anzala min qabl da kuma littafin nan ko littattafan nan da ya saukar kafin alqur'ani to kaga sai Allah ya ce ayi imani da shi ayi imani da manzan Allah da littafin da ya saukarwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam وكل آية فيها ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ فهي دالة على وجوب قبول ما أخبر به min sifatillah duk wata aya wanda a cikinta aka samu ambatan cewa manzan Allah mai isar da saƙo ne duk ayar da ka samu a ciki an ce manzan Allah mai isar da saƙo ne to wannan ayar hujja ce tana nuni akan wajabcin karɓar abinda manzan Allah ya bayar da labari game da shi duk abinda manzan Allah ya bayar da labari ya zama wajibi ka karɓi wannan labarin فهي دالة على وجوب قبول ما أخبر به من صفات الله tana nuni zuwa ga karbar abinda manzo Allah ya bayar da labarinsa na sifofin Allah min babi aula da kuma sauran abubuwa da manzo Allah ya bayar da labari gaba daya ya zama wajibi mu karbe shi li'annahu akhbara biha wa ballaghaha ila an-nas saboda shi manzo Allah ya bayar da labari game da wannan sifofin ne kuma ya isar da saƙonsu ne zuwa ga mutane yana isarwa mutane saƙon Allah ne cewa ga yadda Allah yake yana da sifa kaza yana da sifa kaza wa kullu ma akhbara bihi kuma duk abin da manzo Allah ya bayar da labari game da shi fa huwa tablighun min Allah to wannan isarwa ne daga Allah duk abin da manzo Allah ya bayar da labari to yana isar da saƙon Allah ne isarwa ne daga Allah wa li anna ar-rasula sallallahu alaihi wasallam ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بالله وأنصه الناس لعباد الله yace kuma saboda shi manzon Allah kowa ya yarda shine mafi sanin Allah a cikin mutane shine wanda yafi kowa sanin Allah a cikin mutane wa ansahu an-nas li ibadihi li ibadillah kuma shine yafi kowa nasiha ga bayin Allah game da shi Allah subhanahu wataala yafi kowa cikin mutane yi wa bayin Allah nasiha wa asdaqun nasi fi ma qal kuma yafi kowa gaskiya a cikin abin da ya faɗa a cikin abin da manzo Allah ya faɗa yafi kowa gaskiya wa afsahun nasi fi ta'bir yafi kowa fasaha wajen abbara zance yafi kowa fasaha zaka ba zai faɗi wani abu ba ka ce ai ga wani gyara zaka kawo dan gyara da dai kuskure ma kadan ya kawata nan mu ƙara mu dan ƙara kaza a yafi kowa fasaha wajen ta'abirin magana ya ce kullu bid'atin dalala to ba za ka ce a kullu din ba kulliya ba ce juz'iyya ce kaza kaza kaza kaza kana son kawo manzon Allah gyara ke ya ce yanzilu rabbuna ka ce yanzilu yanzilu amru rabbina shi bai ce amrun ba kai kuma kai masa gyara ka fi shi fasahar zance ne da za ka ƙara amru shi kuma bai faɗa ba ka fi shi fasaha kowa in ka ce kafi shi fasaha kafiri ne kai zaka ba zaka ba zaka yadda ka faɗi haka ba fajtama fi haqqihi min sifat al-qabul arba sai aka samu sifofi na karba sun tattaru a haƙƙin manzon Allah har guda hudu duk wanda aka same shi da wa'annan sifofin guda hudu to za a karbi abin da ya zo da shi na farko al-ilm ilimi na biyu an-nushu nasiha na uku asidiku gaskiya na hudu albayan iya bayani waɗannan sifofin duka sun tattaro tare da manzon Allah sallallahu alaihi fayajibu alaina an naqbala kullama akhbara bihi an rabbih daka yake wajaba akan mu mu karbi dukkan abin da ya bayar da labari game da shi daga ubangijinsa yace wa huwa wallahi afsahu wa ansahu wa a'lamu min ulaika alqawm الذين تبعهم هؤلاء من المناطق والفلاسفة ما ليتي كما شي الله wato shi manzan Allah ina mai rantse muku da Allah wa huwa kuma shi manzan Allah wallahi na rantse da Allah in ji malam afsahu wa ansahu wa a'lam shine mafi fasaha mafi nasiha mafi ilimi muqara da asdaqu wa asdaqu shine mafi gaskiya min ulaikal qaum in an danganta da waɗancan mutane allazi na tabi ula ha'ula wanda wa'innan suka bi su wa'innan suwa yake nufi yana nufin ash'ariya da ya faɗa a baya wal mu'tazila wal jahmiya su suka bi waɗancan suwa suka bi almanatiqa wal falasifa sun bi almanatiqa wal falasifa yan mandaki da yan falsafa da 'yan mandaki da 'yan falsafa su ne a sha'ira suka bi da mu'tazila da jahamiya suka bata a babin asma wa sifat su suka bi su ne suka bi domin su ne suke cewa su za su auna yadda za su sifata Allah ne da hankalinsu mun faɗi wannan a baya ko da Allah ya sifata kansa da sifa in bata dace da hankalinsu za su kore ko da Allah bai sifata kansa da wata sifa ba in sun ga hankali ya dace da ita yana hukunta ta za su sifata shi da ita amma in Allah ya faɗa da kansa za su kore in bata dace da hankali ba haƙƙin da suka bi kenan sai ka tabbatar wa Allah sifa sai ta ce a'a wannan sifar ba za mu tabbatar wa Allah ita ba in mun tabbatar masa da ita kaza kaza kaza da ka sai dai mu canza ma'anar mu ce kaza to shine anan malam yace manzan Allah ya fi wa'incan yan falsafar da waɗancan yan mandakin manzan Allah ya fi su fasaha ya fi su nasiha ya fi su ilimi ya fi su gaskiya da waɗancan suka rudu da su suka bi su suka kyale abin da manzan Allah ya karantar ya ce wa ma'a hada amma tare da haka tare da cewa manzan Allah ya fi su ilimi ya fi su nasiha da gaskiya da bayani duk da haka amma ya ƙulu cewa yake yi su bi hanaka la uhsi sana'an alaik sarki ya tabbatar maka ba na iya kididdige dangin yabo a kanka an ta kama asnaita ala nafsika kai kamar yadda ka yabi kanka da kanka wanda Allah yana faɗar wannan ba na iya lissafi dangin yabo a kanka kai kamar yadda kai yabi kanka da kanka maza Allah yake faɗar wannan amma su wa'annan cewa suke a su suna gane komai da komai shi manzan Allah duk da wannan matsayin da yake da shi yana cewa baya iya kididdige yabo ga Allah amma su sun mai da hankalinsu shine zai sanar da su ko ya nuna musu ko ya sifata musu wane ne Allah wannan ko shakka babu kuskure ne bata ne sai ya ce min gairi ta harifin wala ta'atil za mu tabbatar wa Allah abinda ya sifata kansa da shi mu yi imani da shi za mu yi imani da abinda Allah ya sifata kansa da shi manzansa ya sifata shi da shi min gairi ta harifin wala ta'atil ba tare da ta harifi ba haka ba tare da ta'atili ba ومن غير تكييف haka ba tare da takyifi ba wala tamsil ba tare da tamsili ba wannan ɗaya bayan ɗaya zai ɗauke su ya bayyana me ake nufi da su ya ce fi hadhihi jumla a wannan jumla ta ibn taymiya ibn usaymin ya ce fa bayanu sifati imani ahli sunnati fa bayanu sifati imani ahli sunnati bi sifati allah ta'ala fi hadhihi jumla babu fa'un ashir في هذه الجملة بيان صفة إيمان أهل السنة بصفات الله أتكون wannan jumlar akwai bayanin sifata ko sifatawar imanin ahlus sunna game da siffofin Allah na ana so a bayyana maka yadda ahlus sunna suke wato ana so a bayyana maka yadda imanin ahlus sunna yake game da siffofin Allah subhanahu wataala siffar imanin ahlus sunna wajen bayani ko wajen imani da siffofin Allah fa ahlus sunnati wal jama'a su ahlus sunna wal jama'a yu'minuna biha imanan khaliyan min hadhihi al umur min hadhihi al umur al arba'a su ahlus sunna suna yin imani da wa'annan siffofin ne siffofin Allah subhanahu wata'ala imanin da ya wofinta daga wa'annan siffofi guda hudu ko kuma wa'annan al'amura guda hudu suna yin imani da sifofin Allah imanin da ya wofinta ya kubuta daga waɗannan al'amura guda hudu ne shine at-tahrif wat-ta'til wat-takyif wat-tamthil yace fa-tahrif in aka ce tahrifi ma'anansa at-taghyir canzawa harrafa abu shine canza shi daga yadda yake wa huwa wanda shi taharifin ya kasu gida biyu imma lafziyun wa imma ma'nawi ko dai zama taharif ne lafzi ko ya zama taharif ne ma'nawi wal ghalib abinda yafi zama galibi mafi rinjayi anna taharif al lafzi la yaqa shi taharifi na lafazi baya abkuwa wa idza waqa idan ma ya abkun fa inna ma yaqa min al jahil ko yaqa min jahilin to yana abkuwa ne daga wani jahili shi da zaka ga ya zo ya canza lafazi ya samu aya ga yadda take ya canza ta ko ya samu hadisi ga yadda yake canza shi fa tahriful lafzi zaka tahrifi na lafazi yani ya'ani taghyir ash-shakl shine a canza wasali canza wasali fa masalan alal misali fama bannan fama tajidu ahadan yaqulu ba za ka samu wani mutum yana cewa alhamdulillahi rabbil alim bi fathi dal in yazo zai karanta fatiha ce alhamda da yake cewa alhamdu lillahi rabbil alim in ko mudiman yazo ya shige gaba ya ce mana alhamda jawo shi zamu yi mu ce dawo baya baka iya sallah ba alhamdulillahi rabbil alamin ake cewa duk wanda kaga ya faɗi haka sai to jahili ne to ba za a samu wannan ba illa idza kana jahilan face idan ya kasance mai karatun jahili ne hadal ghalib wannan shine mafi rinjayi shine mafi rinjayi walakin at-tahrif al-ma'nawi amma ko kace lakin at-tahrif al-ma'nawi sai dai tahrif al-ma'nawi huwa allazi waqa fihi kathirun minan nas shine wanda da yawa daga cikin mutane suka afka cikin sa tahrifi ma'nawi shine mutane da yawa suka fada fa ahli sunnati wal jama'a su ahli sunna wal jama'a imanuhum bima wasafa Allah bihi nafsuhu khalin min at-tahrif imanin su game da abinda Allah ya sifata kansa da shi wannan imanin ya kubuta ya wofinta daga tahrifi ya ni taghyirin lafzi aw ma'ana ya kubuta daga canza lafazi ko ma'ana sukan bar shi ma'anan shi yadda take a larabci wa taghyirul ma'ana canza ma'ana yusammihi alqa'iluna bihi ta'wila masu faɗarsa kiran shi suke yi da suna tawili wanda suke yin tahrifi sai su canza masa suna sai su yi ungulu da kan zabo sai su ce masa mai tawili wa yusammuna anfusahum bi ahli tawil sai su rika kiran kawunan su da ma'abuta tawili da ajali an yusbihu hadha al-kalam sibghat al-qabul domin suna so suna so su rina wannan magana tasu su rina ta da rinin karba mana su rina ta da irin rinin da zai sa ta karbu idan riga ta tsufa ta koke ko abin nan mota ta koke sai ka je sai aka yi mata aka yi tulenta aka sa mata fancur ta zama sabuwa sai ka game ana ana ana an karbe ta an saye ta idan riga ta dan fara kokewa ka je aka aka aka abin nan aka rina ta a cikin inda ake rini sai ta komo sabuwa sai ta samu karbuwa a wajen mutane wannan maganan tasu lalatacciya ce to sai suke so su rina ta da rinin karba ma'ana su yi mata rinin da zai sa a karbe ta li'anna ta'wila la tanfuru minhu nufus wala takrahu saboda kalmar tawili zukata ba sa kin sa ba sa kyamatar zukata ba sa kyamar ko rayuka ba sa kyamar kalmar ta'wili dan ma'ananta tafsiri at-ta'wil ma'anansa at-tafsir ko ma ya ulu ilaihi al'amur ko kuma at-tafsir to in suka kira kansu ahalut ta'awil ma'ana ma'abuta fassara masu ƙarin bayani su yi fassara to kaga zuciya ba za ta kyamaci wannan kalmar ba lakin ma zahabu ilaihi fil haqiqa tahrifun sai dai abinda suka tafi zuwa gare shi in ka kalli haƙiƙanin lamarin ka tsaya ka zurfafa tunani a kai ka kalli abin yadda ya faru za ka gane cewa taharifi aka yi ba tawili ba shi tawili baya canza fassaran abu yakan bar shi yadda yake sai ya yi ƙarin bayani a kansa kawai mun fahimta shi da tafsiri ai shi yasa ga malamai ai suna tafsiri sai a ce tafsirin kurdubi tafsirin ɗabari duk wannan ƙarin bayani suke yi ba wai abin da ya zo a ayar bane suke canza mafassara ƙarin sharhi suke don su fito da ma'anar wannan shi ne tawili amma su abin da suke yi ba tawili ba ne taharifi ne domin Allah ne zai ce ar-rahmanu alal arshi stawa Allah ya daidaita akan al'arshi su kuma su ce a'a istaula haka tahrifi ne an ƙara lamu an yi tahrifi wannan tahrifi ne lafzi kuma zai juya ya zama tahrif ma'anawi tunda zai bada wata ma'ana wadda ba ita Allah yake nufi ba Allah ya ce wa ja'a rabbuka su ce wa ja'a amru rabbika su tawili sai su kira shi da suna tawili amma asalinsa menene taharifi domin ja'a amru rabbika wajen fassara shi ba ɗaya bane da ja'a rabbuka ja'a rabbuka ubangijinka yazo wal malaku da mala'iku saffan saffa amma wa ja'a amru rabbika al'amarin ubangijinka yazo ba shi ba kenan wal malaku da mala'iku saffan saffa kaga ma'ana ta canza wanda ya zama tahrif ma'anawi saboda ma'ana ta canza wanda zaka kira shi tawili ba tawili ba ne ba wadda ba sunansa fassara ba ba sunansa sharhi ba sunansa mai taharifi li'annahu laysa alaihi dalilin sahih domin babu wani dalili ingantacce akan wannan in ka ce me yasa ka ce ba ka so ka ce Allah ya zo ce ai Allah baya zuwa wa ya sanar da ya gaya maka ai a hankalce ne na gano to shi Allah ai bannan gusawa tana nuna kaza shi Allah kake kwatantawa da dan adam ko zaka kwatanta da wani halitta shi laysa kamislihi shay'un ne duk abin da ya faɗa karka kwatanta da wani abu can daban da kai ka sani li'annahu laysa alaihi dalilin sahih saboda wannan tawilin baya da dalili ingantacce da ka ya zama tahrifi illa annahum la yastati'una an yaqulu tahrifan sai dai su ba sa iya su cewa abinda suke yi ta harifi ba sa iyawa walau ƙalu haza ta harifin da za su ce wannan abinda muke yi ta harifi ne la'alanu ala an fusihim bi rafdi kalami to da sun shaidanta wa kansu abinda zai sa a yi watsi da maganarsu so da cewa mu ta harifi muke yi wannan abin bari mu harrafa shi mu canza ma'anar mu canza to kowa zai watsi ya bar su kowa zai gudu ya bar su ya Allah zai kawo abu kai ka canza amma sai suka kira shi tawili to kawo da nan su lulluɓa masa a lulluɓa wa kura fatar akuya don ya samu karɓuwa shi yasa suka kira shi tawili amma bisa ga haƙiƙanin lamari ta harifi ahalus sunna kuma ba sa yin ta harifi ولهذا أبر المؤلف رحمه الله تعالى بالتحريف دون التعويل shi yasa mawallafin littafin shekul islam ibn taimiyya da ya tashi yin tabiri sai ya tabirinsa da taharifi ba tare da ya yi tabiri abinda suke yi dinnan da tawili ba bai ce masa tawili ma anna kasiran mimma yatakallamuna fi hadha albab yu'abbiruna bi nafyi at-ta'wil yace tare da cewa da yawa daga cikin malamai da suke magana a wannan babi to suna yin ta'abiri ne da kore tawili in sun zo ya ƙulu da sai su ce min gairi ta'awili an fahimta in sun zo za su yi ta'abiri ta ahalus sunna suna tabbatar wa Allah sifar da ya tabbatar wa kansa manzansa ya tabbatar masa su ce min gairi ta'awilin wala ta'atilin wala wa min gairi takyifin wala tamsil haka suke ta'abiri min gairi ta'awilin wala ta'til ومن غير تكييف ولا تمثيل amma ibnu taymiya da yazo sai bai ce min gairi ta'wilin ba sai ya ce me min gairi tahrif sai ya faɗo abinda suke yi na asalin ba abinda suka kira abin da shi ba dan kiransa da tawili wannan abin da yaudara ne dubara ne sunansa na yanka shine tahrifi shi yasa ya ce min gairi tahrif sannan ya ce wala ta'til shi yasa yace yaquluna min ghairi ta'wil su sauran malaman cewa suke wasu daga cikin su min ghairi ta'wil lakin ma abbara bihi al-muallif sai dai abinda mawallafin littafin yayi ta'abiri da shi aula shi yafi cancanta li wujuhin arba saboda wasu fuskoki guda hudu abinda malam ibnu taymiya yayi ta'abiri da shi yace min ghairi tahrifin shi yafi zama aula fiye da wanda suke ta'abirinsa da min gairi ta'awili abinda ya sa na ibn cibiya ya fi zama aula wannan malam zai ambace fuskoki guda hudu da ya janyo haka alwashhul awwal fuska da farko annal lafz alladhi jaa bihi alquran fa inna Allah ta'ala qala yuharrifuna alkalima amma wadihi annahu al-lafz annahu al-lafz alladhi jaa bihi alquran wannan tahrifin kalmar tahrifi shine lafazin da alqur'ani yazo da shi fa inna Allah ta'ala qala domin Allah ta'ala cewa yuharrifuna alkalima amma wadihi bai ce yu'awwiluna alkalima ba sai ce yuharrifuna alkalima suna harrafa kalma suna canza kalma an mawadihi daga gurerayinsa a suratu an-nisa aya ta 46 والتعبير الذي أبر به القرآن أولى من غيره تعبير عند القرآن يأي أنفاني دشي شي في زما أولى في يد ولي تعبيري وند باشيبا لأنه أضل على المعنى domin shine zai fi nuni zuwa ga ma'anar da ake nufi fuska ta farko kenan abinda ibn taymiya ya faɗa ya dace da abinda alqur'ani ya faɗa washu thani fuska ta biyu annahu adallu ala alhal shine kuma ya fi nuni zuwa ga halin da ake ciki halin da suka samu kansu a ciki domin taharifin suke yi ba tawili ba wa aqrabu ila al-adl kuma fadarsa shi yafi kusa da adalci fal mu'awwilu bi ghairi dalilin laysa min al-adli an nusammihi mu'awwila yace fal mu'awwilu bi ghairi dalil duk wanda yake yin tawili ba tare da wani dalili ba to laysa min al-adli baya daga cikin adalci an nusammihi mu'awwila mu kira shi da mai tawili domin tawili ba tare da dalili ba ba sunansa tawili ne ha sunansa taharifi sunansa mai taharifi to a kira mutum da abin da ya yi shi ne adalci ko a canza a kira shi da wani abin da ba shi ya yi ba a kira shi da abin da ya yi shi ya fi zama adalci balil azlu an nasifahu bima yastahiqu abin da yake shine adalci masifata shi da abin da ya cancanta wa huwa an yakuna muharrifa shine ya kasance mai tahrifi alwashu thalis fuska da uku anna ta'wila bi ghairi dalilin batil duk wani tawili da za a yi shi ba tare da dalili ba to batil lalataccen tawili ne yajibu yajibu al-bu'du anhu wa tanfiru minhu wajibi ne a nisanci wannan abun a guje shi a kyamace shi واستعمال التحريف فيه أبلغ تنفيرا من التعويل to amfani da kalmar taharifi a tattare da wannan tawilin marar dalili shi ya fi kai makura wajen kore mutane ya sa su guji abin fiye da kiransa tawili an gane ko don kiransa tawili zai sa mutum ya gada yan dama-dama eh ai tawili ne ai dan karin bayani ne ba zai guji abin ba amma yayin kira shi taharifi shi zai sa mutane su gudu su kyamaci abin da annat taharifa la yaqbaluhu ahad domin taharif taharif ba wanda yake karban sa ba wanda zai karbe shi cikin musulmi lakin ta'wil layyin amma kalmar ta'wil tana da laushi taqbaluhu an-nafs zuciya tana iya karban sa wa tastafsilu amma anahu taje kuma tana neman menene ma'anan tawili to in ta hadu da dan ciwaciwa sai ce ai tawili ba wani abu bane kaza kaza kaza kaza shikenan sai gamsar da ita amma tahrif amma tahrifi in dai wanda ya san kalman taharifi da larabci mai take nufi bi mujarradi ma naqulu da zaran mun ce hadha taharifin wannan taharifi ne yanfuru al-insanu min to mutum zai guji wannan abu mutum zai guje shi wa idza kana kazalik idan ku haka abin yake fa inna isti'mal at-taharifa fa inna isti'mal at-taharifi fi man khalafu tariqa as-salaf al yaqu min isti'mal at-ta'wil mu yi amfani da kalmar taharifi a tattare da wanda suka saba wa hanyar salaf wajen sifata Allah da sifofi al-yaqu shi yafi dacewa min istimali ta'wil fiye da amfani da kalmar tawili mun fahimta wannan dan shi zai fi sa a gujewa abu al-wajhu rabi fuska ta hudu ta karshe anna ta'wila laysa mazmuman kullahu shi tawili ba abin zargi bane gaba ɗayansa kalmar tawili ba abin zargi bace duka akwai tawilin da ake yabo akwai wanda ake zargi قال النبي صلى الله عليه وسلم الله يجعل اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل يا الله كفإن تدشي الدين كما كسند دشي تاويل شيء فسره yana wa ibn abbas addu'a imam ahmad ya fitar da hadisin hadisi da sahihi albani ya inganta shi a cikin silsilatu sahiha da lamba ta 2589 wa qala allah ta'ala kuma allah ta'ala yace wa ma ya'lamu ta'awilahu illa allah والراسخون في العلم ba wanda ya san tawilin ba wanda ya san tawilin sa sai Allah wa'annan ayatul mutashabihat kin ba wanda ya san tawilin su sai Allah nan tawil in ana nufin fassaran su at-tawil ana nufin inda suka zo abin nan sai Allah warasikuna fil ilmi sai kuma kafafu a cikin ilimi da Allah ya sanar da su in kuma an ce ana nufin ma ya ulu ilaihi al'amr sai ya zama wannan abu Allah kaɗai ya san wannan yadda al'amarin zai kasance a ƙarshe Allah kaɗai ya baro kansa sani wani abu ne na gaibu to sai mai waƙafi sai na mace warasikuna fil ilmi ya ƙuluna kafaffu a cikin ilimi su kuma cewa suke amanna bihi mutashabih iri biyu ne akwai mutashabih ɗin da yake rikicewa wani amma wani ya san shi saboda ilimi akwai kuma mutashabih din da ba wanda ya san shi sai Allah wasu abubuwa da Allah ya bar su na gaibi to wannan su ake mai da al'amarin su zuwa ga Allah subhanahu wataala famadahahum bi annahum ya'lamuna at-tawil sai Allah ya yabi ar-rasikhuna fil ilm cewa sun san tawili wa at-tawil laysa laysa kulluhu mazmuma shi tawili ba dukkan sa bane yake abin zargi li anna at-tawila lahu ma'anin muta'addida saboda tawili yana da ma'anoni da yawa يكون بمعنى التفسير هنا زوا ده معنى تفسيري ويكون بمعنى بمعنى بمعنى العاقبة والمعال هنا زوا ده معنى كرشان أبو ده كما مكومرسا ويكون بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره كما هنا زوا ده معنى كركتة ده لفظي ده ظاهرا كركتة ده لفظي kalman tawili tana zuwa da wa'annan ma'anonin guda uku gaba ɗayansu to akan wannan za mu tashi in muka zo darasi mai zuwa za mu tashi wata awilu laisa laisa kulluhu mazmuma mun fahimta don mu gane cewa kalman taharifi ta fita tawili tsanani Allah subhanahu wataala ya samu dace fatan amna ku faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada kurakurai Allah ya fi mana سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله